لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى في محكم التنزيل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفعدة, والأفئدة لعلكم تشكرون عباد الله إن نعم الله الظاهرة والباطنة على عباده كثيرة لا تحصى والله المنفرد بالعطاء والإحسان فكل خير يحوزه العباد هو إنعام من الله عليهم من هداية وإيمان وعلم ورزق وذرية بل حصول المنافع ودفع المضار كل من عند الله تعالى كما قال جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله وقال تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإن من مقتضيات تذكر نعم الله تعالى الاعتراف بها ونسبتها للواهب المنعم وهو الله سبحانه فتتعرف أن الذي أصداك تلك النعمة هو الله سبحانه وتعالى لا غير وما العبد إلا وسيلة فقط للحصول عليها فلا تنسب النعمة للمسبب وتنسى فلا تنسب النعمة للسبب وتنسى المسبب قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا وعلى قلبه شهودا ومحبه وعلى جوارحه انقيادا وطاعة انتهى كلامه رحمه الله إذا امتلأ قلب العبد بالإيمان تحقق له نعمة شكر النعم وصلحت تصرفاته قال سليمان عليه السلام رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وهذا كلم الله موسى يعاهد ربه حيث قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين وأما من اغتر بنفسه وأعجب بما وهبه الله من النعم فنسبها إلى نفسه فإن النعمة في حقه نقمة والعافية بلاء والعافية بلاء ففرعون قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وكذلك قال قارون إنما أوتيته على علم عندي وما هي النتيجة فقال تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وأعظم الشكر عباد الله المبادرة إلى العبادة كما جاء في البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى يتفتر قدماه فقالت عائشة لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال صلى الله عليه وسلم أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا وقد أمر الله عباده بالشكر حيث قال بل الله فاعبد وكن من الشاكرين واعلموا أيها الإخوة أن العبد مهما اجتهد مهما اجتهد فلن يحيط أداء حق شكر النعم وحسبه السعي إلى بلوغ مرضاة الله تعالى إذا أكرمك الله بمال فلا تنفقه في حرام قال تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وكذلك هذه الأدوات التي أنعم الله بها على العباد فلا تستعملها في حرام عليك أن تستخدمها في الخيرات والدعوة إلى الله لأن شكر هذه النعم استخدامها في طاعة الله وكفرها استخدامها في معصية الله تعالى وفي الفساد والإفساد وكذلك من رزقه الله علما فشكره أن يعلمه غيره ومن رزقه الله جاها فشكره بأن يستعمله في تيسير الحاجات للآخرين وقضاء مصالحهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وكذلك من رزقه الله الذرية الذرية الأولاد فإن شكرها يكون بأن يغرس في قلب أولاده عقيدة التوحيد من الصغر وأن ينشئهم على طاعة الله عز وجل فإنهم أمانة عنده ونعمة أنعم الله بها عليه قال تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما وكذلك شكر الله عز وجل على ما أنعم علينا من جوارح كاليدين والرجلين والعينين والأذنين وغيرها أن نستخدمها في طاعة الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن الشكر من شأن الأنبياء عليهم السلام قال تعالى في إبراهيم شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وفي نوح عليه السلام يقول إنه كان عبدا شكورا وقال على لسان سليمان بعد أن رأى مطلوبه مستقرا أمامه هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وخير الشاكرين نبينا أفضل الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم حيث كان يقوم حتى تتورم قدمه فالشكر له فالشكر له منزلة عظيمة ولا يكون إلا بعد الرضا وقد قرن الله سبحانه وتعالى بين الشكر وبين الصبر في القرآن العظيم حيث قال جل في علاه إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور فالصبر والشكر يستغرقان حياة المؤمن إما أن يكون في سعة فيشكر أو في ضيق فيصبر فالمؤمن في كلتا الحالتين يفوز بالسعادة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إذا أصابته سرواء شكر فكان خيرا له وإذا أصابته ضرواء صبر فكان خيرا له بارك الله لي ولكم بهدي الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa cikin alƙur'ani wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah shine ya fidda ku daga cikkunan uwayenku ba ku san komai ba waja'ala lakum as-sam'a sai Allah ya sanya muku kunnuwa kuna iya ji wal absara ya sanya muku gannai kuna iya gani wal afida ya sanya muku zuciya da za ku iya fayyacewa abu mai kyau da mara kyau la'allakum tashkurun dan ku gode masa don haka ƴan uwa musulmi ni'imomin Allah subhanahu wataala bayyanannu da muke gani da koyayyu waɗanda ma bamu sani ba da yayi wa bayansa suna fa da yawa ba za a iya kididdige su ba Allah shi kadai ne yake badawa shi kadai ne kyautatawa take daga gare shi dukkan alheri da bawa zai samu a wannan duniya ko lahira ni'ima ce daga Allah subhanahu wataala akan bayinsa shiriya da Allah ya bawa mutum ya zama musulmi ni'ima ce imani da Allah ya kimsa wa bawa ni'ima ne bai bawa fir'auna ba ilimi da Allah ta'ala ya bawa mutum ni'ima ne arziki da Allah zai baka ya fifita ka akan wasu ni'ima ne ƴaƴa ma da Allah zai baka ita ma ni'ima ne kai ka samu abin da kake so wanda zai amfanar da kai wanda ka nema da wanda baka nema ba ko kuma a tunkuɗe maka abin da zai cutar da kai ka tunkuɗe wani ne ya sabbaba ko wani ne bai sabbaba ba dukkan waɗannan daga wajen Allah subhanahu wata'ala suke kuma a matsayin ni'ima ne daga Allah Allah madaukaki yake faɗa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da kuke da ita kuka samu to daga Allah take a wata aya Allah ya ce wa atakum min kulli ma sa'altumu Allah na baku duk abin da kuka roka wa in ta'uddu ni'matallah inda za ku ƙididdige ni'imomin Allah ne ku kirga la tusuha ba za ku iya ƙididdige su ba innal insana amma kash dan adam la zalumun kaffar ya zan mai yawan zalunci mai yawan butulci yana daga cikin abin da yake tabbatar da cewa bawa yana tuna ni'imar Allah subhanahu wata'ala shine ya yadda Allah ya masa ni'ima yadda al-i'tirafu biha mutum ya yadda cewa Allah ya man ni'ima abu dan ba ta farko kenan da zai godiya ga Allah kuma ya jingina wannan ni'ima din ga wanda ya masa kyautatta wanda shine Allah subhanahu wataala mutum ya yadda cewa duk abin da ya kwararo maka ta kowace irin kofa ne ta kowace kusurwa ne ni'ima ce daga Allah subhanahu wataala koda ya zo ta hannun bawa bawan shi ya zamanto tsani ne da Allah ya isar da ni'imar zuwa gare ka amma ba shine hakikatan ya ni'imta ka ba don haka kada ka dinga jingina godiyarka ga wanda abu ya zo ta hannunsa a matsayin sababi amma kuma kamanta wanda ya sababa sababin don haka Allah shine farkon wanda zaka yi wa godiya ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah cikin wani littafin sa mufid madarijus salikin yake cewa shi ashukr akwai bambanci tsakanin ashukr da alhamd ba shi muke magana ba ashukr shi godiya ga Allah subhanahu wataala shine mutum ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya masa ta bayyana akan harcensa ma'ana kullum kan da ya dinga wayyo wayyo a'a ya dinga ambatan godiya godiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ba taba ji yayi kuka ba in abu mai dadi ya same shi wanda irin wani haka ake so annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat idan kuma abu ya same shi wanda ba a so ba mai dadi bane to idan ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce alhamdulillahi ala kulli hal ba taba jin wayewa bakin annabi sallallahu alaihi wasallam shine abun koyin to na farko a samu harcen mutum yadda da ni'imar Allah in ta bayyana akan harce sannan ya zama mai yabon Allah subhanahu wata'ala yana mai yadda cewa Allah ɗin ya masa sannan ya zamanto a cikin zuciyarsa ya halarto da wannan ni'ima ɗin kuma yana ƙaunar Allah subhanahu wata'ala akan ni'imar da ya masa kuma sannan wannan godiyar ta yi burtsa har ilau a jikin gabansa wajen bin abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce kuma ya masa da'a wannan shine jumlatan ya fassara abin da ake nufi da ashkur godiya ga Allah a duk lokacin da zuciyar bawa ta zan ta cika da imani to sai ya zamanto gode wa ni'imar Allah subhanahu wata'ala ta tabbata sai zan jujjuyawan gabansa ya kyautata annabi Suleiman alaihi salam ya roki ubangijinsa a lokacin da ya masa wata ni'ima shine yana tafiya daga nesa sai ji maganar tururuwa kuma maganar da take yi na girmama Suleiman din ne kai rundunar tururuwa ku shiga cikin gidajen ku ga can Suleiman naji shi yana tafowa da rundunarsa babban mutum ne kar ya je ya tattaka mu alhali bai sani ba saboda ta san ba zai taka su da gangan ba kar ya je da rundunarsa su tattaka mu alhali bai sani ba daga nesa kilomita mai yawan gaske sai annabi sulaiman ya ji magana da tururuwa ce ni ma ce ta Allah kai magana dan uwanka ma baka ji in yana nesa balle tururuwa to a lokacin da Allah ya bashi wannan ni'ima sai ya ce rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ya Allah ka kimsa mini na hau tafarki wanda zan yi shukra na gode wa wannan ni'imar da kamun wa ala walidayya da kuma kan iyayena annabi Dawud da sauran su ma suna da mulki wa an a'amala salihan tardahu Allah ka kimsa min a matsayin godiya nayi kyakkyawan aiki wanda ka yarda da shi Annabi Sulaiman abin da ya roka kenan ni'ima ta tabbata sai ya roki ubangiji ya kimsa masa godiya ga Allah wajen yin kyakkyawan aiki ya fassara mana menene godiya kalimullahi Musa alaihi salam tun kafin a bashi annabta lokacin da ya zo rabiyan fada sai ya yi dundu a wani da ya taurin kai sai ya mutu sai fahimci Allah ya masa wani irin ƙarfi wanda bai yi wasu ba to sai alƙawarin mu ubangiji wannan ni'imar da ka bani ta ƙarfi sai ya ce rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin ya Allah bisa wannan bima an'amta alayya wannan ni'imar da ka muni ya Allah na ƙarfin nan to falan akuna zahiran lil mujrimin har abada bazan zan mai taimakawa masu laifi ba zan yi amfani da wannan ni'ima ta ƙarfi wajen taimakon gajiyayyu ne godiya kenan ga ni'imar Allah in ya maka amma wanda ya rudu kansa yake jin sha'awar kansa dangane da abin da Allah ya masa na kowace irin ni'ima ce sai ya jingina wannan ni'imar zuwa ga ƙoƙarinsa. To shi a matsayinsa yanzu ni'ima ta zamanto masa ni'ima, an ni'ima ta zama an ni'ima azaba kenan. Lafiyar da Allah ya bashi yanzu ta zamanto masa bala'i. Mu ga misali daga Fir'auna mana. Da Allah ta'ala ya bashi mulki sai ya ban kama da mulki. Yace zai zalunci Annabi Musa, fa sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum zamu kashe ƴaƴansu maza zamu bar ƴaƴa mata su kuma mu bautar da su a matsayin kuyangai aka ce karka musu haka sai ya banka mace alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti ba ni nake da ikon masar ba duk koramun nan da kuke ga da riba nayil da waye duk a karkashin iko na sai wanda naga dama ya amfani da su banka maye da ni'imar da Allah ya masa haka nan karuna da annabi Musa ya masa wa'azi, mutane suka masa wa'azi, ni'imar da Allah ya maka ta dukiya kada ke ban kama. Sai ya ce, Inna ma'uti tuhu ala ilmin indi, ƙoƙarina ne ba ni, ilimin da nake da shi ne sa'an samu, ku ne sa ba ku yi ba, sai ban kama. Menene sakamakon? Irin waɗannan sai Allah ya ce, fa kullum akhazna bi zambihi kowa sai muka kama shi da laifinsa da ya na butulci, maimakon godiya sai ya butulci. Allah ya ce daga cikinsu akwai wanda muka aiko masa tsuwa tsawaku suka kashe shi kamar misali mutanen adawa iska aka turo mu da tsakuwa ko kuma mutanen annabi lot su ma tsakuyoyi aka jefa musu Allah ya ce wa minhum man akhadhathu sayha akwai wanda tsawa ta kama shi kamar famudawa wa minhum man khasafna bihi al-arda akwai wanda muka nutsar da kasa da shi shine karuna shi da dukiyar fa khasafna bihi wa bidarihi al-arda da shi da dukiyarta sai Allah ya ce ƙasa ta tsage ta tsage kuma ya fada da shi da jama'arsa da dukiyarta su duka ta haɗiye su case closed sai kuma kiyama wa minhum man aghraqna Allah ya ce a cikin akwai wanda muka nutsar da shi fir'auna da ya ban kama da teku sai Allah ya kama shi da tekun maimakon yayi godiya sai yayi butulci don haka yan uwa musulmi a nan ashe za mu fahimci cewa mafi girman godiya ga Allah subhanahu wata'ala shi ne almubadaru ta ilal ibada in Allah ya maka ni'ima gaggauta wajen bautar Allah ni'imomin suna da yawa hadisi ya zo a cikin bukhari daga ummul mu'minin aisha Allah ya kara mata yarda ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan tsaya da daddare yana sallah saboda tsayi wanda yake yi sai kafafunsa suna kumbura saboda sun tara jini saboda tsananin tsayuwa da ta ga haka ta ce ya manzon Allah lima tasna'u hadha ya rasulullah me yasa kake wahalar da kanka haka ka bar saura mana mumi irin wannan wahala ta ibada wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar kai da Allah ya yafe maka abin da ya gabata na laifi inda kai da wanda ma zai zo a gaba in ma har zaka yi Allah ya ce garanti kai babu an yafe ai mu ne masu wahala to ai Allah ya gafarta maka ni'ima ce ajal ita ce ma babban ni'ima sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kada baki yace afala afala uhibbu an akuna abdan shakura to in Allah ya mun wannan ni'ima bana so na zan bawa mai godiya ba kenan annaba aikace ya nuna mana wannan shine godiya ga Allah don haka yan uwa musulmi mu sani duk lokacin fa da bawa duk irin kokarin da bawa yayi na bautar Allah da bin Allah subhanahu ta'ala, wallahi bai isa ya cika ƙwarya na godiyar da zai ma Allah ba amma dai abinda ake bukata a wajensa ya iya bakin kokarinsa don ya nemi yardar Allah yana daga cikin irin wannan idan Allah subhanahu wataala ya karwa maka da dukiya ya baka dukiya waɗansu ba su da ita to kada ka kashe dukiyarka ta abin da Allah baya so ya amfani da ita a cikin abin da Allah yake so abin da Allah ya faɗa dangane da ƙaruni bisa abin da wa'azin da suka masa wabtagi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah ka nemi lahira da abin da Allah ya baka dukiyarka tana amfanin ka ne lokacin da kake raye in ka mutu kuma amfanin ta ya ƙare sai abin da ka sanya shi na wakafi hakanan hatta abubuwan da Allah ya ba mu yanzu na zamani waɗannan al'adawatul hadithiyya handset ne a a connectivity da ake da shi na intanet ni'imomi ne wanda mutan da ba su da shi kai yaya kake sarrafa wannan ni'imar da Allah ya maka tsakaninka da waya idan ka samu android phone da yake da duk abin da kake bukata kana da kuɗin da zaka sa data tsakaninka da wannan shine ka saba mu Allah da wannan ni'imar ka kallaci kallaci abin da kake so ka shiga ka zazzagi wanda kaga dama ka aiwatar da duk abin da kake so da wannan shine kai godiyarka ga Allah ga wannan to wannan mutum ya yi amfani da ita cikin ayyukan alheri idan malami ne ya amfani da ita wajen isar da saƙon Allah domin godiyar da bawa zai ga irin waɗannan ni'imomin da Allah ta'ala ya ba ma 'yan zamani wanda da 'yan baya ba samu ba shine ka sarrafa su wajen biyayya ga Allah subhanahu wata'ala a kul bawa ya amfani da su ta inda Allah ta'ala baya so to wannan ya butulce mu ubangiji ballantana ya zama ya ɗaɓarna. yana daga cikin gode wa ni'imar Allah duk wanda Allah subhanahu wataala ya bashi arziki na ilimi to kare zauna kawai ya dinki abinsa a koyar da su ga wani ya isar da ilimin ga wasu nasiha ya musu ko suna so ko ba sa so ya sauke wala Allah sai kaga an samu wanda zai amfana to mutum yayi godiya kenan ga Allah bayan kuma shi ma yayi imtisali yayi iya bakin kokarin sa wajen bin ilimin wanda Allah ta'ala ya arzuta shi ya bashi matsayi zaka ga wani mutum ba kuɗi ne da shi ba amma yana da kima cikin jama'a kowa yana bashi daraja in yi magana ba a tsallaka masa za a ce wani dattijin anguwa ne kuma ba wai kullum sai ya fama da cefa ne to irin wannan matsayi ne Allah ya baka ni'ima ce ana ganin wani da kima ai wani ba a ganin sa da irin kimar da kai kake da ita ya amfani da wannan darajar taka da kimar taka da matsayinka kaga ka kawo sauki a duk waɗanda suke da bukata a sauƙaƙa musu kai amfani da wannan matsayin naka da ƙimar taka wajen samarwa mutane sauki a cikin al'amura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah yana taimakawa bawa matukar bawa ya zama ya taimaka ma dan uwansa haka nan wanda Allah ta'ala ya arzuta shi da ƴaƴa har da jikan wannan ni'ima ce ba a zuwa a saya a kasuwa don haka godiyar da zaka yi ma Allah a wannan ni'imar da ya baka na ƴaƴa shine kai iya bakin kokarin sa tun suna kanana ka dasa musu aqidar musulunci ka dasa musu aqidar musulunci a rika bibiyan tauhidin su kar ka ce wai kai kai naka ka sa shi a islamiya kar ka ce kai naka ka sa shi a tahfiz ba haƙƙin malamin makaranta ne su dasa ma ɗanka aƙida a cikin zuciya ba su suna taimakawa ne complimenting suke yi amma wanda aka ɗora wa haƙƙi shine kai to gode ma Allah subhanahu wata'ala shine kai iya iyawarka shirya kuma ta Allah ne ka ci gaba kuma da addu'a kamar yadda mahaifiyar Maryamu ta yi addu'a ga ‘yarta a lokacin ta haife ta inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim ya Allah ina nema mata tsari a wajenka ina nema ma zuriyarta ma tsari a wajenka daga shaytan jefaffe ci gaba da yi ma ƴaƴanka addu'a asusun addu'a ake yi karka jira wai sai yaro ya lalace ka fara addu'a ita masa addu'a yana kan shari'a kace Allah ka ƙara musu shari'a Allah ka tsare su daga zalla Allah ka tsare su daga muggan abokai Allah ka tsare su daga sharrin shaytan da sharrin zamani ita musu addu'a kuma suna nan kullun a masallaci karka ce ka gamsu a ci gaba da addu'a haka ake so to in kai aiwatar da wannan insha Allah ka yi da wani bangare na amanar da aka dora maka domin su ƴaƴa amana ne nawa ne Allah subhanahu wataala bai ba su ba Allah ya ce li habu liman yasha'u inasa yana ba ma wanda ya ga dama mata zo shi duk ƴaƴansa mata ne wa yahabu liman yasha'u dhukur wani kuma yana son mace amma kuma duk ƴaƴansa maza Allah ya bashi wa aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa ko garwaya wa mutum maza da mata wa yaj'alu man yasha'u aqima wani kuma sai Allah ya sanya shi bakarare baya haihuwa yin Allah ne to don haka idan Allah ya baka wannan ni'ima wani godiya ka masa akai don haka mu ji tsoron Allah yan uwa musulmi mu sani godiya ga Allah subhanahu wata'ala yana daga cikin sha'anin annabawan Allah fa annabi Ibrahim alayhi salam Allah ya siffanta shi yace shakiran li an'umi mai yawan godiya ne ga ni'imomin da Allah ya masa ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim Allah ya zabi Ibrahim a dalilin haka a dalilin godiya Allah ya zabe shi kuma ya dora shi akan tafarki wanda yake ne kake dangane da annabi Nuhu Allah subhanahu wataala ya ce innahu kana abdan shakura ai Nuhu ya kasance bawa ne mai yawan godiya shekara 950 yayin yana kiran mutane ba abin da suke masa sai maraba da tsiya 950 yana wa'azi kawai amma banda duka da muzantawa da zagi da musgunawa amma hakan Allah siffanta shi ce mai yawan godiya ne ballantana ka dauki kissan annabi Ayyub da Allah ya jarabe shi da dukiyarsa ta kare jinya ta same shi iyalansa ma duk suka ƙare suka bashi ya zamanto shi kadai har jikinsa yana zagonyewa naman jikinsa ya dinga zagonyewa ba ya iya tashi je ko ina kuma tsawon zamani amma bai taba complain ba ko a ubangiji din sai da al'amarin ya kai ya kai tukunna ya koka ma ubangiji yace inni massani ash-shaytanu bi nusbin wa azab wani goyi ce inni massaniya bur wa anta arhamar rahimi ya Allah jinya fa ta shafe ni ba cewa ce ka jaraban da jinya ba ku duba ladabin annaba ya ce ya Allah jinya fa ta same ni kai kuma kai ne mai rahaman nan ne jin kai haka annabawa suke annabi Suleiman alaihi salam mu sake komawa gare shi da Allah ya bashi wani irin mulki wanda muka ambata har aljanu yana mallaka daga ƙasan Yaman shi kuma yana Baitul Maqdis a Filistin ƙasan Yaman sai ce aje a taho masa da garan Bilkisu gado ne kuma murabba'in sa ya kai girman masallacin nan tudun sa ma ya kai girman masallacin nan kuma na danyen zinari ya za ya dauko shi daga can a kawo shi wajen yace wa zai kawo mun daga cikin aljanu wani ifrita yace zan kawo ma kafin majalisa ta tashi yace na fi son da gaugawa wani yace zan kawo maka kafin ka kifta idanunka yace to je ka kawo kafin ko iska ta saka har ya sake kifta ido sai ya ganta gashi a gaban sa ya tafi ya je ya dauko ya kawo masa ni'ima ce da yace Allah ka bani mulkin da wani bai kamata ma a bashi ba kuma Allah bai bawa wani mulkin da ba wa Annabi Sulaiman ba da annabi Suleiman ya ga haka bai yi alfahari ko ban kama ba sai ya fahimci fa yanzu fa Allah ya masa wata babbar jarabawa ce sai ne mu taimakon ubangiji nan ya ci jarabawa don haka yace haza min fadli rabbi wannan yana daga cikin falalar ubangiji na karka tsaya iya nan domin cewa ce li yabluwani domin ya jarraba ni ne a ashkuru am akfur zan masa godiya ne wajen yi masa biyayya ko ka zan butulce na saba masa don haka yace wa man shakara ku sani fa duk wanda ya godiya ga Allah ga ni'ima fa inna ma yashkuru li nafsi sakamakon godiyarsa ga kansa ne wa man kafara wanda ya butulce ma ni'imar Allah fa inna rabbi ganiyun ubangiji na mawadaci ne baya bukatar ma godiyar tasa dan ba za ta ƙara wa Allah komai ba bawa in ya gode ma Allah zai koma wajen sai kuma yace karimun kuma Allah mai karamci ne duk wanda kuma ya gode masa ba wai dan zai amfana ba ba wai dan yana da bukata ba ba wai dan jiranta yake yi ba amma saboda karamcin ubangiji kuma sai ya bashi lada ya ma sa shi a aljanna mafificin masu godiya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda rayuwarsa tun daga farko har ƙarshe in ka basirarsa kullum cikin godiya take ga Allah subhanahu wata'ala da haka yan uwa musulmi mu sani godiya ga Allah yana da matsayi mai girma a addinin musulunci kuma godiya ba ta taɓa samuwa sai bawa ya yarda da matsayin da Allah ya ajiye shi Allah madaukaki ya gwama a tsakanin haƙuri da godiya a cikin alqur'ani sai ya sanya su abokan tagwaitaka a yayin da Allah subhanahu wata'ala ya ce inna fi zalika laayatin likulli sabarin shakur lalle akwai cikin abin da ya ambata akwai ayoyi likulli sabarin ga dukkan mai yawan hakuri shakurin kuma mai yawan godiya abubuwa biyu ne abokan tagwaitaka menene hikima ai shi hakuri da godiya kullun su ne suke gudanar da rayuwar musulmi tsakanin waɗannan ɓangarori biyu yake tsakanin godiya ne da haƙuri haka rayuwar mumini ba ta fita a cikin nan ko dai bawa ya kasance a cikin yalwa ta dukiya yalwa ta lafiya yalwa na mulki yalwa na kwanciyar hankali yalwa na mutane na son sa shi ma ni'ima ne mutane ma su rika san ka wallahi ni'ima ce kaga ba a tsangwaman ka mutane duk inda ka je ana son ka ni'ima ce wani an tsangwame shi haka kawai babu dalili to don haka godiya ga ni'ima da Allah subhanahu wata'ala wato lokacin da bawa ya zamanto a cikin yalwa to zai zamanto yana gode ma Allah ne sai kuma ya ta ƙara biyayya ga Allah ko kuma dai ya kasance a cikin kunci ne imma kunci na arziki imma kunci na rayuwa ko kuma ga dukiyar yana da ita ga mulkin yana nan amma kuma matarsa tana ɗanɗana masa bala'i cikin kunci yake baya jin daɗi to kaga bawa mumini duk lokacin da ya samu kansa cikin kunci nan kuma haƙuri yake sai mai da al'amari zuwa ga Allah to shi yasa kullum shi mumini tsakanin wannan janibai guda biyu yake dalili kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yace ajaban li amril mu'min akwai abin sha'awa ga lamarin mumini inna amrahu kulluhu lahu khair al'amarin mumini baki ɗayansa alheri sai ka waɗannan ɓangarorin fuka-fukai guda biyu. In asabatku sarra'u, annabi ya ce idan abin jin daɗi ya samu mumini baya ban kama, irin yadda fir'auna ko ƙarunu ya yi. A'a, shakara, godiya yake ma Allah irin yadda annabi Suleiman ya yi da manzanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sauran annabawa da salihai. Annabi ya ce fakana khairan lahu sai ƙara zama alheri a wajensa. Wa in asabatku barra abinda ba a so kuma in ya san mumini baya wayyo na shiga uku a'a sai yayi irin abinda annabawan Allah suka yi zannun irin abinda annabi ayyub yayi irin abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi sai yayi hakuri annabi yace fa kana khairan lahu sai ya zamanto alheri a gare shi amma fa annabi yace wannan sifa ba wanda yake samun ta sai mumini in baka samu kanka a cikin waɗannan fuka-fukai guda biyu ba sake yi ma imanin kafanar biti ya dawo kan hanya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kimsa mana haƙuri Allah ya kimsa mana godiya gare shi muna roƙon Allah ta'ala ya sanya duk abin da muka yi na ibada ya zamanto domin sa ne ko muna roƙon sai ba mu sakamako mai gwabi a ranar alkiyama kuma ila salatikum yarhamukumullah